أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 25 ga watan Rabiu awwal hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 a ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam min kalami khairul anam muna cikin kitabul hudud babin da yake magana akan haddodi akan iyakoki da Allah ya saka mun karanta hadisi na farko a cikin wannan babi wanda ya magana akan wasu mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amana sun zo garin Madina suka da ciyo aka da su da mai lura da dabbobi aka ba su nono da kuma bawalin wannan dabbobi suka ci gaba da sha wanda bayan sun warke suka yi ha'inci har suka kashe wanda yake a yake lura da dabbobin dalilin haka ya zama a anisallah alaihi sallama ya ba da umarnin cewar to tunda suka yi haka to a kashe su saboda wannan aiki da suka aikata na kashe wasu to yau kuma insha Allahu za mu dora mu ji a kan wani har yanzu daga cikin wato iyakokin da Allah ya dora wa wanda idan ya yi kisa ko ya yi cuci wani abin da za a masa an ubaidallah abdullahi bin utbata bin mas'udin ana bi hurairata wa zaid bin khalid al-juhani رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى, أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال القسم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وعزلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عصيفا على هذا فذنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل, أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على هذا وأن على نعم وأن على امرأة هذا الرجم وأن على امرأتي وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوديدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي وأن على امرأتي هذا الرجم واغض يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فقضى عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العصيف الأجير أنا أبي عبيد الله أنكر بودك عبيد الله بن عبد الله دان عبد الله بن عتبة دان عتبة بن مسعود دان مسعود أنا أبي هريرة أنكر بودك أبي هريرة wa zaidu bin khalid da zaidu dan khalid aljuhani radiyallahu anhu ma Allah da su annahu ma qala cewa su sun ce anna rajulan min al-arabi lalle wani mutum daga cikin larabawa atar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah an shudaka Allah ina hada ka da Allah illa qadaita bainana bi kitabillahi kamar hukunci a tsakaninmu da littafin Allah fa qala al-qasmul akhar sai mai jayayya nabi ya ce wa huwa afqahu minhu kuma ya fi shi fahimta na'am yace eh haka ne faqdi bainana bi kitabillah kamar hukunci a tsakaninmu da littafin Allah wa azalli kamin izini fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsaya da amince Allah sabbata gare shi yace kul to ka faɗa qala sai yace innabni kana asifan ala haza lalle dana ya kasance ma'aikaci ne wa wannan mutumin fazana bi mar'atihi sai ya zina da matarsa wa inni ukbirtu lalle ne kuma an bani labari anna alabni ar-rajam cewar abin da za a yi wannan dan nawa shine a jefe shi kafta daitu minhu bi mi'ati shatin sai na fahimce shi da akuyoyi guda 100 wa walidatin da kuma baiwa fasaltu alal ilmi sai na tambayi masana ilimi fa'akbiruni sai suka bani labari annama alabni jaldu mi'atin wa taghribi am suka ce ai abin da yake kan dan nan naka shine a masa bulala 100 sannan kuma a bakuntar da shi shekara guda wa anna alamraati wa anna alamraati hadha rajab abin da yake kan wannan mata kuma shine a jefe ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya da mace Allah subhanahu gare shi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa laqubiyan na baina kuma bi kitabillah zan yi hukunci a tsakaninku da abin da littafin Allah ya faɗa alwalidatu wal ghanam raddun alayka lalle wannan baiwa da dabbobin nan da ka bayar an bayar maka wa labnika jallu mi'atin abin da yake kan danka shine bulala 100 wa tagribu am da kuma bakuntarwa na shekara guda wa anna alamra'atin hadha rajab abin da ke kan wannan mata kuma shine a jefe ta waqdu ya unais ya kai unais kai safuko li rajulin min aslama da shi da wani mutumin da suka musulunta tare ce ku yi safuko ku tafi alamratin zuwa ga wannan mata fa in tarafat idan ta tabbatar da abin da aka faɗa ta yi kirari ta yarda farjumha to ku jefe ta faga za alaiha sai suka yi gari a wajenta tarafat sai ta tabbatar fa'amara biya rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya da mai Allah subhanahu gare shi ya bada umurni farujimat sai aka jefe ta al-asifu abinda ake nufi da al-asifu shine al-ajiru wato dan da ko ko kuma ma'aikaci a wannan hadisin an samu shi daga Abdu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Mas'ud da kuma Abu Hurairah da Zaid bin Khalid al-Juhani dukansu sun rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi suka ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zaune sai ga wani mutum ya zo ga wasu mutane sun zo daga cikin larabawan kauye sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah shi ɗaya daga cikin su kenan yace ina hada ka da Allah ka manokunci a tsakaninmu da abinda littafin Allah ya faɗa ya zo wato yana kamar magiya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna shi a masa hukunci abinda abinda Allah ya ce sai ɗayan ya ce shi ma amma shi ɗayan ya fi wancan ɗin fahimtar yadda ake magana da manya da ya tashi faɗin zancensa bai faɗi irin na wancan ba sai ya ce haka ne ya rasulullah kamar hukunci da abinda littafin Allah ya faɗa sannan ka min izini in ka min izini sai in faɗi menene ya faru shi wancan ya abun ya ɓata masa rai ne kawai da ya zo ya yi maganganun wanda dai ba su da daɗi haka bai yi ladabi a ciki ba sai a nisu lasalam ya ce tokul an maka izini ka faɗa me yake faruwa sai ya ce lalle ɗana ya kasance ma'aikaci ne a wannan mutumin yana masa aiki sai ya zina da matarsa to ni kuma an bani labari an ce abin da za a yi wannan ɗan nawa shine a jefe shi to shine ni ko gaskiya ina son dana sai na ga abin da ya dace shine na fanshi wannan dan nawa sai na nemo akoyi guda ɗari da baiwa guda ɗaya na zan ba da su fansa shi kenan ɗana ya tafi sai na tambayi masana ilimi sai suka bani labari suka ce a ai abin da yake kan ɗanka shi ne a masa bulala ɗari sannan a bakuntar da shi shekara guda wato a sashi a prison a kurkuku a wani gari ba ma garin da yake ba ya je shekara guda a can yana yana yana wannan kafin ya dawo ba an masa bulala ɗari ita kuma wannan mata abin da yake kanta shine a jefe ta to anan malamai suka ce a ashe ana ba da fatawa a inda akwai wanda ya fi kowa fifiko wanda ba su kai shi fifiko ba za su iya ba da fatawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan amma shi wannan mutum ya je yake tambayan sahabbai bai je ya tambaya annabi ba sallallahu alaihi wasallama me zai yi ga ɗansa ya yi zina da matar ubangidansa shi kuma yanzu ya nemo awakinsa guda ɗari da baiwarsa zai bayar sai suka ce a ba haka za ka yi ba yadda za ka yi gashi za a masa guda da ɗari ne sannan za a bakuntar da shi shekara guda ita kuma matar da ya zina da ita tun da matar aure ne to ita kuma za a jefe ta to saboda haka ashe ana iya ba da ilimi duk da cewar ga wanda ya fi kowa ilimin mai wanda ya kawo ilimin ma yana nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma sai suka yi suka ba da fatawa to da haka ya haka daga nan sai aka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi shari'a sai sai ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da suka gaya masa da ya faɗi abin da suka gaya masa kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce waye ne zai gaya maka bayan ni ina nan kaje wani ya baka fatawa ba bayan ni ne mai addinin gaba ɗaya ka yi wajen wani bai faɗi haka ba sai ya ƙara jaddada masa abin da suka faɗa ɗin abin da suka faɗan shi mai bai ta masa saboda haka anan malamai suka ce masu neman ilimi da malamai karatu ne a kansu kar yanzu misali kana ba da karatu ka ce waye ne yanzu zai faɗi abu ba kai ba yawa yawa zai faɗa kuma ka yi ka tabbatar da abin da ya faɗa ba ka ce a a ai sai kai ne za ka faɗi amsa ko ya abu kama da wannan ba kowa ya amsa in daidai ne shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne mai abun gaba ɗaya ma gashi nan an ba da fatawan kuma bai ce komai akai ba da ya tabbatar da cewar haka take sai ya tabbatar da ita to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya zan muku hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa shi ne alkur'ani mai girma kenan abin da Allah ya saukar kuma shi ne azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum ma mi'atu jalda cewar mazinaci a mazinaciya da mazinaci idan suka yi zina to kowannensu a masa bulala ɗari haka Allah ya riga ya ajiye hukuncin idan mutum ya riga ya aikata zina to za a masa bulala ɗari sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace za a bakuntar da shi shekara guda za a kai shi kurkuku kenan ba a garin da yake ba wani gari na daban ya je shekara guda a can ana yana rufe kafin ya fito wannan shine hukuncin da za a yi wa mazinaci wanda bai taɓa yin aure ba idan ya yi zina malamai suka ce saboda lokacin da ya yi zina ɗin nan sha'awar da zai ji ta daɗin da zai ji dukkan gabobin sai sun ji daɗi daɗin da zai ji na bukatan sha'awansa kowace gaba a jikinsa sai ta ji to saboda haka sai aka ce a doki jikin duka ba za a ba sai a masa duka yadda in an masa wannan duka guda da rin ko ina ma zai amsa a cikin jikinsa zai ji cewar an dake shi cin da shi jiki ko da yatsa ne take ciwo du sauran ma sai ya ɗauka to sai a masa haka sannan kuma aje aje shi shekara guda na cikin bala'i bai gane ma me yake ciki ba to in aka in aka masa haka to zai kiyaye ba zai sake fadawa ciki ba wannan shine hukuncin da musulunci yayi wa mutumin da yayi zina wanda bai taba yin aure ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu yace masa wannan baiwar da ka bayar da wannan dabbobin da ka bayar an mayar maka ɗanka abinda za masa za masa wulala ɗari sannan za a bakuntar da shi shekara guda sannan ita kuma wannan matan da ta yarda ya zana da ita bayan tana matar uban gidansa ita kuma jefe ta za a yi saboda ma wato macen da mutumin da ya aure musuni kenan mai aure idan ya yi zina to jefe shi za a yi shi za a jefe shi to wannan shine hukuncin da musulunci ya ajiye idan mutum ya taba aure ya zina to jefe shi za a yi a ta masa duwatsu kenan har sai wato ransa ya fita haka za a masa in mace ce ma haka za a mata za mu karanta hadisan masu na nan za mu yi so kan maganansu to shi kenan alaihi sallallahu alaihi ya ce haka za a mata a matar sannan sai ya ce wa unaisu wani daga cikin sabon alaihi sallallahu alaihi alaihi sallallahu alaihi ya ce masa to ku yi sabo ko ku tafi inda matan nan take ku je ku tambaye ta haka ne wannan mutumin ya yi zina da ita ko yaya ku je ku tabbatar in ta yarda ta tabbatar da kanta haka abun yake to ku jefe ta shi kenan sai suka wayi gari a wajen wannan mata da suka je suka ba ta labari yaya maganar take ta ce haka ne haka aka yi sun yi zina da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riga ba su umarni sai suka jefe ta aka mata rajmu kenan to a nan wajen malamai suka ce shugaba ko kuma wato wanda yake alkali zai iya ba da umarni a gabatar da hukunci ko da bai halarci wajen hukuncin ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin aje a mata hukunci kuma an je an mata ba tare da shi aka je ba sannan kuma ana so ya zama wato ko wani wakilinsa ya wakilta wanda za a je a yi sannan anan malamai sun yi magana akan tabbatarwa din tabbatar da laifi ko na zina ne ko ma na menene akwai bukatan shaidu amma shaidun nan ba sa zuwa sai lokacin da shi wanda ya aikata laifin bai tabbatar da kansa ba idan wanda ya aikata laifi ya ce na yi to ba a neman wani kuma magana ya kare to idan yana jayayya ne a ciki to ake neman shaidu su shigo ciki to kaga wannan wajen ita wannan matar ta riga ta tabbatar da laifin da ta yi saboda haka aka mata rajmu na'am وعنهما رضي الله عنهما قال قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمة إذا زنت ولم توسن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بذفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والذفير حبل نعم wa anhuma radiyallahu anhuma har yanzu daga gare su Allah kare da gare su kala sun ce su ilan nabi sallallahu alaihi wasallama anil amati an tambayi manzon Allah ya da amince Allah su tabbata a gare shi akan baiwa iza zanat idan ta yi zina walam tusan sannan kuma bata yi aure ba kala sai ya ce in zanat in ta yi zina fajilduha to kuma ta bulala summa in zanar sannan in ta sake yin zina fajilduha kuma ta bulala summa in zanar sannan in ta sake yin zina fajil ruwa kuma ta bulala sun mabi uwa sannan ku sai da ita walau bi dafirin koda da igiya ne qala ibn shuhabin ibn shuhabin yace wala adri ban sani ba abada salisati aw rabi'ati shin bayan fada na uku ne ko kuma na hudu wad dafir abinda ake nufi da dafir alhabl shine igiya wannan hadisin an samu shi daga sabban da suka rawaito hadisin da ya gabata Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud da Abu Hurairah da Zaid ibn Khalid al-Juhani su suka sake rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce an tambaye annabi tsada mai talar tabbata a gare shi akan baiwa da ta yi zina amma ba ta taba yin aure ba meye matsayinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta yi zina to kuma ta bulala kuma a wa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab su bayi suna da rabin abin da za a yi wa ɗa ne na hukunci idan ɗa ya aikata laifi za a masa hukunci misali in ya yi zina za a masa bulala ɗari to in bawa ne za a masa bulala hamsin kenan haka za a yi za a ba shi rabi ne na wancan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta yi zina to kuma mata bulala in ta sake yi ku sake mata bulala har yanzu idan ta sake yi kuma du ku sake mata bulala to idan ta yi sau uku to daga nan kam zama da ita ya ba zai daidai ba in ta yi sau uku kai mai baiwa kana tare da baiwarka ta bi karfinka kenan baiwarka ce amma tana ta aikata zina kuma kana kallo ka gagara daukan mataki to tun da matakin ya gagara kullum ana mata bulala kuma ta daina ba to shi kenan ka sai da ita ko da igiyoyi za a dauka a baka an faɗi wato igiyoyi ne ana nufin ko da ba kuɗi mai yawa za a baka ba sai ka karbi kudin ka hakura da ita tunda tarbiyyanta dai ya gagara samuwa a hannunka sai ka sai da ita to anan malamai sun yi magana to yanzu idan sharri yana tare da kai shikenan sai ka tare sharrin ka ba wani kenan ai ta zama fitina ne ita ta gagara ne tsuwa shikenan sai ka dauka ka mika wani kenan shi ya je ya fama da sharri kuma an ce ka so wa ka so wa dan uwanka abinda ka so ma kanka imanin da yanku ba zai cika ba sai ya so wa dan uwansa abin da ya so wa kansa to aka ce abinda ake nufi a nan shine idan misali yanayin tarbiyyar ne kai ba za ka iya ba wataƙila ka sake da yawa ba za ka iya ba ta tarbiyyar da zai hana ta gabatar da zina ba to a samu wani wanda ya fi ka ƙoƙari ya aure ta wanda ba zai bata mata ya shagali ba balle ta samu damar da za ta na yin zina to shi za ka ce to ka sai da ita koda da wato igiya ne aka baka a karba a matsayin kudin da ka sai da ita kenan na'am ana bi hurairata radiyallahu anhu أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنهى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه قال ابن شهاب فأكبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الهجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعذ بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن بن صحيب الأصلبي رضي الله عنه نعم أنا أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi hurairah Allah kara masa yadda annahu kale yace ata rajulun minal muslimina wani mutum daga cikin musulmai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi ya da mita Allah subhanahu gare shi oho fil masjid sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci fanada husay ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni zanaitu lalle ni nayi zina farada anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai kamar bai ji ba fatana hatilqa wajihi sai ya matso ya zo kusa da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faƙala sai ya sake cewa ya rasulullah ya makin Allah ni zane tun ni fa nayi zina fara da anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai daga gare shi hatta zana zalika ali arba'a marratin har sai da ya ta faɗa sau uku har sau hudu a jere falamma shaida ala nafsi arba shahadatin yayin da ya shaida wa kansa shaida guda hudu da ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da minta Allah su tabbata gare shi ya kira shi faƙala sai ya ce masa abika jununun shin kana da hauka ne ƙala la ya ce a ƙala fahal husinta shin ka taɓa aure ƙala nam ya ce e faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da minci Allah tabbata a gare shi ya ce izabu bihi ku tafi da shi farjumuhu ku jefe shi ƙala ibn shahabin ibn shahabin ya ce fa akbarani abu salmata lalle ba man salma dan abdurrahman ya bani labari annahu sami'a jabir bin abdullahi ya ji jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya shi ya kulu yana cewa kuntu fi marrajamahu ina cikin wanda suka jefe wannan mutumin farajamnahu bil musalla lalle mun jefe shi ne a wajen da ake yin sallah falamma azlaqatuhu al hijaratu yayin da duwatsu suka hahau kansa suka shiga jikinsa sosai haraba sai ya gudu fa adraknahu sai muka riske shi bil harrati a cikin waje mai tsananin rana farajamna sai muka jefe shi ar-rajul huwa mutumin shine ma'iz bin malikin ma'iz dan malik farwa qissatahu jabir bin samrata lalle jabir dan samrata ya rawaito kissarsa tarihinsa abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ma ya rawaito tarihinsa wa abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ma ya rawaito tarihinsa wa buraidatu binu su bin husayb da buraidatu dan husayb al-aslami shi ma ya rawaito tarihin radiyallahu anhum Allah ya dirsu wannan hadisi an samu shi daga abi hurairah Allah kara masa yadda yace wani mutumi daga cikin musulmai ya zo wajen annabi tsiya da amince Allah su tabbata a gare shi da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci sai ya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi lalle ni din nan nayi zina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai kaman bai ji me yake faɗa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe ya koma gefe bayan ya kawo da kan masu ya koma gefe ya koma ya zama ta wani sai mutumin nan ya tashi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ta inda fiskan annabi yake yace ya je ce ya rasulullahi ni zane to ni fa nayi zana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kawo da kansa kaman bai ji shi ba sai da aka yi haka sau hudu to yayin da ya shaida kansa shaida guda hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake masa kai shin kana da hauka ne kana da hauka ne kake bana haka sai ce a ban da hauka ce ka taba yin aure ya ce na yi sai annai sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tafi da shi aje a jefe shi to anan malamai suka ce hadisin nan yana karantar da mu cewa shi musulunci bai yarda da idan ka aikata laifi ka fito ka bayyana ba sai dai idan irin na ma'izu za ka yi kana so Allah ya wanke ka ne idan ba haka baka in ka tafi da shi lahira damun yana nan sai amma kaga ka tafi da shi a kanka kenan to amma in ba haka ba idan Allah ya suturta maka laifin in bai zama irin na wannan hudud din ba to ba so ka fito ka ce ai ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza ka taba dan abubuwa munana a'a sai dai in ka cancanci hukuncin ka je ka ce kawai kana so a maka hukunci saboda ka wanye lafiya a can amma in ba a maka ba to yana nan to saboda haka saboda anisallah alaihissalam ya san yadda maganar zina take da kuma yadda za a tabbatar da ita yana da wahala damar itirafin ya fi komai mutum ya zo faɗa da kansa ya ce ya yi da ya zo ya ce ya yi anisallah alaihissalam sai ya kawo da kai kawo bai ji ba sai da aka yi sau da aka yi sau hudu sai anisallah alaihissalam yake nema masa mafita ya ce masa kana da hauka ne to anan malamai sun yi magana kan kana da haukan da me ake nufi shin yace eh shikenan kenan ya ya ya shaki nan koya sai aka ce a ba haka bane ana nufin kamar mutum ne yazo kana magana yana maka magana da yana magana suka ce ba wannan ya zaka na faɗa ka baka hankali zaka ce kaza kaza kaga ai ba bai shi da hankali bane ba yana da hankalinsa amma abin da yake faɗan ne kake ganin kamar hankalin nasa baya jikinsa yake faɗa wani ne ya ce abu kaza kamar marar hankali ko ba gawa sai ana faɗin haka to saboda haka haka ake nufi kana da haukan da aka ce masa ana nufin shin ko dai hankalinka ya taɓu ne kake faɗa irin wannan magana ya za a kana faɗa wato ana jinjina nauyin abin da ya faɗa sai ce a ina cikin hayyaci na ban da hauka da hankali na rasulullahi to shikenan bayan ya shaida sa hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta gaba shin ka taba yin aure yace yayi aure to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to aje da shi a jefe shi dama wanda ya taba yin aure idan yayi zina to musulunci ya tsaye da jifa ne za a masa za a jefe shi har sai ya mutu shine hukuncin sa saboda malamai suka ce ya riga ya taba yin aure ya biya bukatun sha'awarsa amma duk da haka bai ji tsoron Allah ya gode wa Allah da ni'imar da ya masa ba ya fada ya je ya hau kan wasu matan banza dalilin haka to ba abin da zai gyara shi sai ya bar cikin duniyar shi zai jawo ya nitsu kuma shikenan Allah ya fi masa in haka haka shikenan ibnu shabi yace Abu Salma bin Abdurrahman yace Jabir bin Abdullah ya ba su labari ya ce musu ina cikin wanda suka jefe shi ina cikin wanda suka jefe shi suka jefe wannan mutumin da ya zo ya yi kirarin nan sannan a masallaci wajen da ake sallah wajen muka masa muka jefe shi din lokacin da muke cikin yi masa jifan nan ba da duwatsu suka hau kansa ya ji dutse sosai ya fara shan azaba ya ji abun fa da gaske ne zai rasa rayuwarsa sai ya gudu da ya sa gudu sai muka bi shi da muka bi shi muka riske shi muka ci gaba da jifansa a cikin rana har wato ajalinsa ya zo to a wasu ruwayat na hadisin nan shine yace ya ce mana Jabir bin Sumrata da Abdullah bin Abbas da Abu Sa'id al-Khudri da Burayyat bin a bin Husayb sun rawaito hadisin a sauran ruwayoyin da bai kawo din nan ba an ce da suka dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya Rasulullah ga yanda muka yi ai muna cikin jifan nan ya ce ma a wata ruwaya ya ce kuma yi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na fasa na fasa kuma yi dangina ne suka sani na faɗi haka kuma da ni na fasa na fasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mi ba za su ba ku dawo da shi ba me yasa ba ku dawo da shi ba da yace ya fasa ai sai ku bashi sai ku namun da shi yanda yadda ya nema to an kawo wannan sannan kuma an ce a lokacin da ya zo ya ce ya yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai ba zina kai ba kai dai kawai ka taba jikinta ne kai dai kawai kun shafe feniya ne kai dai kawai ka zauna kusa da ita ne kai dai kawai kaza kaza duk irin da yanda za a sama masa mafita amma bai ji ba ya ce rasulullah zina ne kawai ba wani ba haka bane ba haka bane duk ban yi wannan ya tabbatar to anan malamai sai suka ce to idan yanzu mutum aka je za masa jifa idan ya ji zafi za a dawo da shi kenan kamar yadda wannan ya nemi a dawo da shi ba a dawo da shi ba to mazahib dai jamhur suka tafi akan cewar ba za a dawo da shi ba inda an riga an tabbatar an gama komai to shikenan za a masa yadda sabanin sallallahu alaihi suka yi sannan a nan kuma lokacin ba a toni rami ba aka jefe shi din dan ana ana tonin rami dan dadai wanda za a dan saka shi a ciki haka ana yi kaga shi yawa maganin gudu to kaga nan shi sa sai ya gudu da ya gudu sai suka bi shi suka riske shi har suka gama su jifa to bayan an masa jifa din nan a cikin ruwaya din da ba kawo din nan ba wasu daga cikin sabanin da sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane sai ana dan magana haka a ma'izu kuma ga abin da yayi ko ana dan magana haka yau ana dan magana hakan nan shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su sai ya ce musu kar ku sake yin magana akan sa da za a raba tuban da ya yi a kan mutanen madina duk da ta yi shi kowa tuban da ya yi to saboda haka wannan yake gwada cewar ya riga ya samu rahamar Allah karka yi zamani ya zo an jefi shi ka cewa ya ai Allah ba riga gafarta masa ya zama maɗan aljanna an wuce wajen gaba ɗaya kuma malamai suka ce su sabani sallallahu alaihi wasallama dole duk wani aiki sai sun yi in ba su yi ba akan wa za a gwada a gane ga da ake yi babu wai to ganin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ganshi to ba zai barka ka koma kai wani rabi ba kuwa to amma dole sai sun je sun yi aikin saboda da su ne makofin da su za ka fa'i to shi sa sai suka je suka yi amma in ba haka ba ya za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma ka je kai zina ka ganshi ka yi imani da shi ka koma kai zina ina to da ba su yi ba yanzu ya za ya gane hukuncin har ayi in ta kama to shi yasa suka yi don ya zama an ce rayuwar ta su kamar drama ce kawai don su gwada mana ne ga yadda za a yi Allah ya da su gaba daya to dai wannan shine hukuncin da za a yi wa mutumin da ya taba yin aure idan ya yi zina a musulunce haka za a masa na'am an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annahu qala innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu anna imra'atan minhum wa rajulan زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضههم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال هو عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على امرأة يقيها الهجارة يجنأ ينحني الرجل الذي وضعه على آية الرجل هو عبد الله بن سوريا نعم أنا عبد الله بن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا يدرسوا أنه قال cewa ya ce annal yahuda cewa yahudawa san yahudawa jawu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen annabi tsira da mai Allah su tabbata gare shi fa zakaru lahu sai suka bashi labari suka gaya masa annam ra'atan minhu cewa wata mata a cikin su wa rajulan da wani mutum zana ya sun yi zina fa qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da mai Allah su tabbata gare shi yace musu ma tajiduna fit tawrati fi sha'anir rajmi menene kuka samu a cikin attaura a cikin sha'anin jifa faƙalu sai suka ce a muka abin da yake attaura na fitahuhun za mu walakanta su ne wa yi jiladuna sannan za mu musu bulala ƙala abdullahi bin salami sai abdullahi dan salami ya ce ka zabtun karya kuke yi inna biya ayatun rajmi a cikin attaura akwai ayan nan ta jifa fatau bit taurati ku zo da attaura din fa na sharuha sai aka zo da sai aka buɗe ta da aka bude fa za a hadu yadahu ala ayatul rajmi sai wani su sai ya dora hannunsa akan ayar da aka rubuta maganan jifa din ai eh jefewa bakara ma qablaha ma ba'da sai ya karanta abun da yake kafin ayan da abun da yake bayan ayan yake ya karanta wurin kenan faqala abdullahi bin salam sai abdullahi dan salam yace masa irfa ya daka dage hannunka farfa ya dahu sai daga hannunsa fa idha fiha ayatul rajmi sai ga ayan nan ta jifa ta bayyana faƙala sadaka ya muhammad sai ce kayi gaskiya ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa amara bihi man nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya da mi Allah sabbata a gare shi uburni faruji ma sai aka jefe su ƙala sai ya ce fara'aitu rajul sai naga fara'aitu rajula sai naga mutumin nan yajnau ala mar'atin yana mammannewa a jikin matan yaqi hal hijaratu saboda wato kar dutse ya same ta ya jina'u yana hani yana hani yana yana mannuwa da jikin mata din ar-rajul ladhi wada'ahu wada'a yadahu mutumin da ya dora hannunsa ala ayatul rajimi akan wannan ayan da zata magana akan jifa din ko Abdullah bin Suriya shine Abdullah dan Suriya wannan hadisi an samu shi daga Abdullah dan Umar yace Yahudawa sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo sun nemi a musu hukunci to dama Allah ya riga ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa anihum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum cewa ya rasulullah ka musu hukunci da abinda Allah ya saukar maka saboda haka koda wanda bai musulunta mana ya zo wajen musulmai ya ce a masa hukunci in ya yadda da wato shikenan za masa hukunci da musulunci ne ba za a masa ne da abu sa can ba ba da nasa za a masa ba in dai ya yarda ya zo ya ce a masa hukunci to za a masa da abinda musulunci ya ji saboda haka yahudawa suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari cewa ga mutum namiji da mace sun yi zina ya za musu duk da malaman sun ce malaman su ne suke so su gwada annabi sallallahu alaihi wasallam malaman yahudawan sai suka ce ku je ku ku ce tunda za samu hukunci mu ga yanda muke yi ku je mu ji shi me zai yi ku je mu ji shi me wani irin hukunci zai yi ku je ku gaya masa gashi da suka zo suka annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce gashi nan sun yi zina e me hukuncin su saboda su jimi zai faru ko za a samu sabani da nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to ne kuka samu a cikin at-taura akan sha'anin jifa idan mutum yayi zina me kuka gani a ciki me za a masa idan yayi zina sai suka ce a muka abin da muka gani za a walakanta shi ne a walakanta shi a cikin mutane sannan kuma sai a masa bulala kawai shi ne abinda za a masa to a cikin sabani sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi bin salami wanda shi malami ne a cikin yahudawa din kuma ya zo ya karbi musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta da ya zo da ya gane cewa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaskiya ya zo zai musulunta sai ya ce ya rasulullahi ka tare yahudawan nan ka boye ni ka tambaye ni wane ne ni a cikin su kuma ga aka yanzu sallallahu alaihi wasallam ya kira Yahudawa sai ya ce musu wa Abdullahi bin Salami sai suka ce a ai malami ne dan malami ne masanin addini kaza kaza kaza duk abin da muke ciki yafi kowa sani suka bari magana mai kyau akan Abdullahi bin Salami ana cikin haka sai abdullahi bin salam ya fito ya ce to na bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai abunda abunda kuka faɗa a kaina haka ne to kuma ku zo ku yi imani ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a makaryacin mu ne yafi kowa ƙarya a cikin mu ba ba kaza kaza kaza kaza sai suka faɗi munanan maganganu a kansa a lokacin suka bata shi a lokacin saboda kawai ya shiga musulunci kaga dai ba su musulunta ba duk da haka to saboda haka ba abin da bai sani ba na sha'anin attaura da duk abin da yahudawa suke ciki to da suka zo aka tambaye su ya me hukuncin wanda ya zina a wajen ku sai suka ce a walakanta shi a masa bulala an rufe sai abdullahi bin salam ya ce ƙarya kuke kazabtum ƙarya kuke ba haka bane a cikin attaura akwai ayar da ta yi magana akan jifa sai suka ce to a kawo attauran mana a kawo a duba a kawo sai aka zo da taura aka bude da aka zo da ita aka bude za a karanta sai wani ya dauki hannun sai rufe ayan haka ayan ta yi magana a kan rajimu sai rufe da hannunsa sai ya karanta kafin ayan ya karanta kuma karshen ayan bayan ayan bai karanta ayan ba sai abdullahi bin salami ya ce kai malam dage hannunka dage hannunka yana dage hannunsa sai ga ayan rajimu ta fito to shi kenan sai suka ce eh muhammadu ya yi gaskiya muhammadu ya yi gaskiya su ma kenan suka faɗa kuma daman ayan tana cewa a sheku wasu shekatu izazaniya farjumuhu malbatta na kalan min Allah wallahu azizun hakim wannan ayan da tana cin alkur'ani mai girma cewar babba ko kuma wanda ya fara girma ko tsoho da tsohuwa idan suka yi zina to a jefe su har mutuwa wannan hukunci ne daga Allah to da ayata na cikin alkur'ani sai zama tana cikin wato wanda aka yi nuskanta aka shafe ta an shafe karatun amma hukuncin har gobe yana aiki har gobe hukuncin yana na yadda yake amma babu karatun a cikin alkur'ani mai girma to kuma da mun tana a cikin attaura to da tana cikin alkur'ani an soke karatunta ne amma hukuncin yana nan akwai kuma ayar da zaka samu an soke hukunci a makaratun yana nan walazi ne tafona minku ya zaruna azuwajin wasiyatar da azuwajin matanin hauli gari ikiraci ƙurani ya ce wanda suka mutu suka bar mata to matan su zauna shekara guda kan su fita ko'ina kaga an tana nan har gobe ana karantawa amma haka ne hukunci kaga hukunci an ɗauke shi wata hudu da kwana goma suke yi shi kenan an gama to wannan to akwai irin wannan ana ce masa nasik wal mansuk to saboda haka shi kenan aka bude sai ga aya ta bayyana suka gani sai suka gani ashe ba wani abun da ya canja yanda yake a cikin addinin su haka yake a cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za a yi shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni yace a jefe waɗannan mutanen da miji da mata din da suka aikata zina sai Abdullahi bin Umar yace sai na ga wannan namijin da aka je ana jejjefe sun sai yana tattarewa wai kar matar rutsen ya same ta kuma ku da za a jefe ku har mutuwa in ka tare ba yi a banza ne ko? shi kenan ya ce sai ya ga yana tattarewa wai kar abun ya same su amma haka aka musu har sai da mutuwa su zo ta same su to waɗancan da suka turo su don su gwada annabi sallallahu alaihi wasallama su kan ne nasu ya ƙare yanda hukunci yake a wajen su haka yake a nan ma ba a fasa shi ba yace ar-rajul ladhi wada'ahu ala ayatul rajmi mutumin da ya dora hannunsa akan ayar rajimun nan ya rufe kar a gani ana ce masa abdullahi bin suriya shine ya dora hannunsa ya ce kar a ga wannan hukuncin to waɗannan hadisan da muka karanta dai gaba ɗaya suna mana magana ne akan yin zina idan mutum ya aikata zina idan bai taɓa yin aure ba za a masa bulala ɗari sannan za a yi bakuntar da shi shekara guda a sashi a kurkuku a wani gari ba a garinsu ba sai ya shekara wannan shine hukuncin da musulunci ya ji sannan idan ya taba yin aure kuma za a jefe shi har mutuwa ta same shi in yayi haka shine yawon ku ya tuba a wajen Allah tabaraka ta'ala in bai haka ba kuma to hukuncin nan yana nan yana jiran sa to saboda haka wannan hukuncin da shi ake yi da yanzu ba a yin zina da ba a yi to amma me sai aka dauki hukuncin aka ce a ba shi za a yi ba bari a yi wani daban shi yasa ake shan wahala abun har ya wuce hankali zinan tana zuwa ta kowane hali ana yin ta ba ta kowane yanayi ana yin zina yanzu to kaga an fada cikin an bar hukuncin Allah ne kuma lokacin da aka bar kayan Allah to daga nan an fada cikin musifa kenan da da dokokin da Allah ya ajiye su ake bi da zaman lafiya za a yi tsab kowa zai rayu lafiyarsa kalau ba abin da zai same shi to amma saboda an watsar da na Allah ne an kama na shirme shi yasa sai sai ya zama abin baya yiwa abin da aka yi duk ba zai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa dukkan gabobin mutum suna yin zina kowace gaba tana yin zina da irin nau'in zinanta amma babbar gaban take yanke hukunci ita ce zakari to waɗannan ƙananan zine-zinen nan da kake gani kamar ba komai ɗin nan ba su suke jawawa a yi babban kuma waɗannan da ma za a rubuta maka cewar ka aikata laifi ba wai ka sha ba ne suna nan to in kariya kai zina kuma in dai ba an maka hukuncin nan bane fa to shikenan abun yana nan Allah dai mai gafara ne zai iya gafarta dukkan laifin da mutum yayi dan ba shirka bane to amma dai mutum ya kiyaye shine abun da ake nema kada yi tsammani cewa Allah mai gafara ne sai ya sake yayi abun da ya ga dama ba haka bane ba babu wannan mutum yayi kokari ya kiyaye kansa idan sha'awa ta matsa masa ya dage yayi aure in ya aure ma kuma ya kiyaye kansa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wanda suke kiyaye farjojin su sai akan matan su kaga waɗannan wanda ake magana an musu rajibun nan ai suna da matan ko su taba yin aure amma ba su kiyaye ba to saboda haka tunda ba su kiyaye ba sai suka fada cikin wancan abu to saboda haka mutum imanin sa kuma ya zauna daidai ba sai ya kiyaye farjin sa ta kowane yanayi ya kiyaye ba sai iya zinan ba ko kananan zinan ne kar mutum yayi yanzu ga abubuwan nan na zamani social media nan kana gani da kayan kallace kallace mutum zai ta kallo har sai ya yi karamar zina ko ya yi ta waya da mace da yanayin yadda ake waya da su ɗin da menene to waɗannan abubuwan duka idan kana aikata su kaje ka yi idanunka nan da ya ji abin ko kuma har ya jawo sha'awarka ta motsa to ka yi zina fa ka aikata karamar zina kuma kaga aikinka ya jiga aikinka ya jiga yanzu mutane ba tsabar sun waye da mata da mazan akwai wani yanayin da suke yi mutum ya biya bukatar kansa ma ba tare da sai yayi aure ba ba sai yayi aure ba kawai in ya zauna suka shirya da da macen da zai abu da ita sai su yi zinan su gama ba tare da sun yi sun yi sun hada zakari da farji ba kowa dama yana bukatar zamanin sai fita ne to zai fita sai su yi su gama kawai to kaga ai an fada bala'i an shiga musibar da ba saran da za a fita ba kuwa to saboda haka musulunci shi ya tsara abin da za a yi amma aka bar shi shi sa sai kaga mutane suna ta aikata zinan kala-kala Allah da ya kiyaye mu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law anna rajulan aw qala imra'an ittala alayka bi ghairi iznin fa hazafathu bi hasatin fa faqa'at aynahu ma kana alayka min junahi daga abi hurairah Allah kara masa yadda ya ce annabi ya da mitar tabbata a gare shi ya ce da dai mutum ko kuma da dai namiji ko kuma mutum itsala alaika ya shigo kanka bigairi izinin ba tare da izini ba fa hazafathu bi hasatin sai ka jefe shi da dutse fa faqat ainahu sai tsiyaye idanunsa duniya shi ya samu idanunsa sai idanunsa ya tsiyaye ma alaika min junahi baka da laifin komai to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina abi huraira malamai sun ce ya kamata a kawo shi a babin mu na kisasi ne da ya muka gama wanda ya wuce nan amma an shigo da shi nan sai na biro da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani mutum zai zo ya shigo kanka ba tare da ka bashi izini ba ya zo ya shiga kanka sai ka ce sai kana ganin sa wani kana cikin wani yanayin da baka so a kanka sai ka dauki dutse sai ka jefe shi sai ka samu idanunsa sai idon ya tsiyaye to ba abin da za masa ba abin da za ma a musulunci ba abin da za maka to wannan hadisin yana gwada mana maganar tsari ne ba a son mutum ya shiga kan mutane haka kawai ya je ya shiga cikin gidan jama'a ko cikin ɗakin mutum ko wani abu mai kama da wannan ba ma wanki bane ka je ka same shi a wani yanayin da baya so a gan shi a cikin wannan yanayin to saboda haka idan ka same shi a wannan yanayin kuma to kaga ba zai ji daɗi ba don ya ɗauki hukunci a lokacin ya maka to a musulunci ma bashi da matsa bashi da bashi da rufe a wajen Allah in ya maka sannan malamai suka ce har iyalanka an fi so in za ka shiga wajensu ka yi sallama kafin ka shiga karka ce nan gidana ne gidan nawa kuma kawai ka zo ka kutsa ka'i ka shiga kowane lokaci ba mu mamaki wani za ka same su a wani yanayin da ba sa so ka gansu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafiya idan ya dawo in dare yayi sai shiga masallaci ba zai shiga gida ba in dare yayi ba zai shiga gida ba sai shiga masallaci sai da safe sai ya shiga suka ce ya rasulullahi ya kada muka yace a kan nazo ban ga muku na da zan dawo da dare ba nazo na ganku a wani yanayin da ba shi bane to amma yanzu sai ga mutum shi yake kokari ma ya gane wani yanayi suke ko shi yake kokarin gane yanayin da suke ciki saboda haka sai sai sai sulalo sai ya zo ba shi da ganinsa ba sai a gan shi sai ya bayyana to ba a son irin wannan an fi so mutum ya kiyaye kar ya shiga gida sai an ba shi izini ko da gidansu ne ko gidansa ne ya nemi izinin shiga ya sallama sai ya shiga an fi son haka sannan kuma in ka je ka kallo mutum ka leko shi leke kenan kaga leke kan haramun ne kwata-kwata mutum yana wani abu a cikin gidansa makwabcinka ne kai kuma kullum wuyanka yana kan wundonsa sai ka leka ka ga me yake yi to yi kana leƙa wannan ko me ya ɗauka ya jefe ka da shi in ya maka illa ba ba komi in ya ma illa ma shi kenan tasha saboda haka ba a so a yi leke musamman mata kina zaune a gida ga makwabta kina lillekawa ta katanga me suke yi ne to da ce za su dauki wani abu su jefe ki da shi a lokacin ba abun ba su da wani hukunci a wajen Allah ba a son irin wannan to alhamdulillah ina ga zamu dakata nan shine karshen wannan babi da yake magana magana akan iyakoki da Allah ya saka akan maganan zina insha Allah idan muka dawo za mu yi magana akan sata kuma da kuma maganan shan giya to daman dukan hudud ne ake magana a kai waɗannan haddodin da ana bin su yadda ya kamata da an zauna lafiya rashin bin su ne ya jawo aka fada cikin halin da aka fada ko da minan ma yanzu a shekarun nan su kamar arba'in da wani zuwa arba'in da wani abuwa abin hawa a kofar gida za ka bar zai fara ba to ka gani ka gani ko to yanzu ba ka ga ba ci gida ba a ɗakin kama wani yanzu wani sakaki in ba ɗaki za ka sa mashin ɗinka ba in dai a ƙasar gida za ka bari to wata za ka fito ku samu ba ka gani saboda duk an riga an ɓaci gida za ka bar mashin ɗin gari zai waye sai ka fito ka gari wani malami yake faɗa ya ce a shekaru masu daɗewa a kano ya san lokacin da za ka shiga kwari in za ka shiga kwari ka je da mashin ɗinka tana ƙara ka ajiye tana ƙaran ka shiga ka je ka yi sayayya ka fito ka zo ka ɗauke ta katai sannan ya ce akwai lokacin da ya sani a kano za a zo da kuɗi kuɗi mai yawa ba ana tafiya sai a ajiye shi kawai in dare ya yi sai a rufe shi da tamfor kawai sai da safe a zuwa bude a wajen za a bar shi a rufe shi da tamfor kawai saboda dare yayi ga kudaden ba za a samu a shiga da su gida ba sai a rufe su sai da safiya zuwa bude a irga kuma me kudin ba zai in ya ga kudin ya riga ba zai zargi mutane ba kawai zai ci mata lissafi to da mutane kaga ai babu irin su yanzu yanzu da a ce ana bin irin wannan abubuwan ai lokacin kuma ai kudin ba ka zo bane sulan ne sosai ma kuwa ka kudin ma ba wani kudin jaka ne haka za a baka fi jakan nan fan dari ne da kaji ba jaka ne yana nan gidansa kamar abin nan da ake sakawa na garara shi ne za a sa fadde fadde fadde shi ne za a sa fandari haka za ka fide haka an an je sai a fitar nan fam fam fam fam sai an kasafta haka ko a sa fam biyu shi ne za ka hada sai a yi lissafi
gaskiya ne to kaga wato shine dama Allah riga ga mana cewa ma asabu kum min musibatin bil ma kasabata yadikum ne duk abin da ya same ku na masifa ku kuka jawo da hannunku saboda haka duk abubuwan da kaga sun zama da suka zama nan to mu ne muka zama haka eh mu ne muka zama haka sai abun ya juye ya koma abun ya koma haka Allah dai ya gyara mana albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a sallallahu alaihi wasallam